الأليف من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci gaba da karatun wana daura da muke gabatarwa akan ainihin ilimin hadisi wanda muke yi daga cikin littafin manzumatul baikuniya na imam umar taha bin fito abin muhammad bin fito albaikuni yau ita ce rana ta biyu wannan kuma shine darasinmu na takwas imana kasin na takwas kenan insha Allahu wanda kuma zai zamo shine kasin na ƙarshe in Allah ya yadda mun tsaya ne a ƙarshen baiti na ashirin da bakwai haka ne ko za mu tashi a farkon baiti na ashirin da tara da takwas shukura kafin mu ci gaba akwai shi hadisi mudabbaci kamar yadda na faɗa a samu sa'annu na juna su ruwaito idan aka ce sa'annu ba sai sa'annu na shekaru ba ma sa'annu ko na abokan karatu suna da malami guda ɗaya duk yana cikin sa'annu ce sa kaga sahabbai sa'annun juna ne don dukkan su ɗaliban annabi ne alaihi salatu wassalam amma ba sa'annu ne na shekaru ba haka ne ko to akwai nana aisha abu hurairah ya ruwaya daga wurinta ita ma ta yi ruwaya daga wurin shi shi mu dabbata cikin sahabbai yana faruwa har zuwa tabi'ai tabi'u tabi'ina a cikin ƙarƙashin hadisi a mudabbaji wanda shine hadisi da ƙarshe da muke kai daga cikin misalan da zan bamu na hadisi al-mudabbaji akwai hadisin da ya zo shi na sayyidina abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yarda ya yi ruwaya daga wurin na Aisha ita ma Allah ta'ala ya ƙara mata yadda kuma yana cikin sahihul Bukhari hadisin da Abu Hurairah ya rutu daga Nana Aisha Bukhari ya rawaito shi ne ta hanyar Abubakar bin Abu Shaiba daga cikin malaman shi daga Abu Usama duka haddasana ne yace daga uh, Ubaidullah bin Umar wanne kenan al-Musaggar yawwa ubaidullahi bin umar al-musaggar abdullahi bin umar kuma shi na al-mukabbar wannan jikoki ne na sayyidina umar al-umari ba ya'yan shi ba umar ɗin kanshi daga cikin jikokin shi ne to shi ne ya ce shi kuma ya ruwaito daga wajen muhammad bin yahya bin habban ba hibban ba akwai ibn habban akwai ibn hibban yauwa shi kuma ta hanyar a'araj daga cikin manyan ɗaliban abu hurera kenan shi kuma daga abu hurera ta abu hurera ya roto ci na aisha ta ce kaga ya roto daga wurinta kenan ta ce wata rana da daddare sai na nemi manzan allah na rasa alaihissalatu wasalam a kuma muna kwanci misali a makwanci guda ɗaya ta farka ba ta gan shi ba to sai ta ce to kuma cikin dare ne da duhu babu haske gama an kashe fitila ko lagwani da ake kunna ba to ta ce sai ina lalube sai hannu na taɓa kafan shi ta ce ainihin cikin tafin kafan shi ashe yana sallah ne ya yi sujjada ka sa kafan mutum yana haka sai ta taɓa kafan annabi sallama ita gane sallah yake to ce sai na ji yana ce allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ya allah ina neman tsari wato da yardanka daga fushinka bi ma'ana ka yarda da ni kar kai fushi da ni wa bi mu'afatika min hukubatika ina neman tsari wato da lafiyanka kar ka min hukuba wato ka bani lafiya wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik wato wani irin yabo yake wa annabi wanda yabon da bashi da iyaka yace wa a'udhu bika minka ina neman tsari daga kowane irin sharrin abu minka daga wurinka ka bani kariya wato kai nake neman ka tsare ni sai ce la uhsi sana'an alaik wato ba zan iya kiyaye yabo a kanka ba ba zan iya lissafawa ba kama ina yabon ka yabon da bashi da iyaka sai ce anta kama asnaita ala nafsi kama yadda kai kai bi kanka da kanka kaga ba wanda zai bi Allah kuma sama da yanda ya bi kanshi to wannan hadisin Abu Hurairah ya roto shi ne daga Nana Aisha kun gane ko kaga an samu wannan to ita kuma ta yi ruwaya daga wurin shi kaga za mu dabbaci kenan wata rana sai jina abu hurairu allah kara masa yadda ɗaya daga cikin alƙama wanda wanda ya ruwayan hadis innama al'amalu bin ya ce daga sayyidina umar alqama bin waqas al-laythi yace wata ran abu hurairah ya shigo ɗakin nana aisha kuma muna zaune tun kusan ɗakinta wurin zuwan ɗalibai ne a zo a ji hadisi a wurinta to alƙama ya ce muna ɗakin na aisha muna sai ga abu hurairah ma ya shigo yana shigowa sai aisha ta ce an tallazi tu haddisu kai ne wanda kake ba da hadisin nan cewar annabi ya ce annan ra'atan cewa wata mata uzzibat fihi ratin an azabtar da ita dangane da kyanwa da ta ɗaure wannan kyanwar kun san hadisin ai ta ɗaure kyanwa bata ba ta abinci ba bata sake ta ta nemo da kanta ba har yunwa ya kashe ta dalilin wannan matar ta shiga wuta sai abu hurairu ce sami ituhu minhu na ji wannan hadisin daga wurin mijinki annabi kenan sami ituhu minhu na ji wannan hadisin daga wurin annabi kaga zai ta yi ruwaya daga ina daga wurin abu hurairu da in za ta ba da labari za ta ce abu hurairu ne ya faɗa shi kuma ya ji daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci kaga mudabbac kenan kowa ya ruwaya a wurin kowa to umar ibn abdulaziz tabi'i ne ya yi ruwaya daga wurin imamu zuhuri imamu zuhuri ya yi ruwaya daga wajen umar ibn abdulaziz sannan cikin tabi'u tabi'ina imamu malik ya yi ruwaya daga wajen auza'i auza'i ya yi ruwaya daga wajen malik dukkansu kaga tabi'ai ne a taba'u tabi'ina ne to kaga mun samu har mataki guda uku mu dabbaci wannan misali ne kan guda ɗaya da zan bamu don mu ƙara fahimtar abu ka'ida ne sai biyu duka sun yi ya zamo ko hadisi guda ɗaya ko hadisi daban-daban ana yin hadisi ɗaya ana yin hadisi daban-daban kaga aina aishan na hadisi daban-daban ne amma dai kowa ya ruwaya a wurin kowa to sai a ce kowane hadisi ya zama mudabbaci duka biyu eh ba ma sai ya zama iri ɗaya ba kamin da na faɗa da su ko da sun sha bambam shukuran ya zama a tarihi kowa ya yi ruwaya a wurin kowa kun gane ko a samu wani hadisin kuma kwaya ɗaya ne suka yi ruwaya a wurin juna duk yana zama hadisi mudabbaci to sai abu na gaba malace muttafiqun labdan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dhakarna al-muftariq mu'talifun muttafiqul khatt faqat wa didduhu mukhtalifun fakhsha al-ghalat wannan bashi da wani wahalan ainihin ganewa hadisi al-muttafiq da ainihin al-muftariq na farko sai ce muttafiqun lafzan duk hadisin da suka haɗu suka yi ittifaki iri ɗaya lafzan a lafazi wa khattan da kuma a rubutu muttafiq wannan shine hadisin muttafiq muttafiq sunan shi ba muttafaqun alaihi ba muttafaqun alaihi wannan ana nufin bukhari da muslim me ya ma'anar muttafaqun alaihi in na tambaye ku na na ma'ana ɗaya ko lafazi daban-daban to a sanadi fa sai ya zama iri ɗaya ko zai iya shan bambam to hadisi muttafaqun alaihi shine hadisin da bukhari ya rawaito muslim ya rawaito sanadi iri daya matani iri daya ma'ana iri daya ana shan bamban ba matafin alaihi ba ne da ce rahul bukhari wa muslim an gane ko dole ukun ne sun haɗu lafzan wa matanan wa ma'anan an gane ko wa sanadan kuma sanadan wa matanan sai sun zama iri ɗaya shine matafin alaihi shi yasa zama a'ala maratibu siha shine ajin farko a wajen ingancin hadisi to amma na aka ce muttafiqun lafzan wa khattan duk hadisin da ya zamo da lafazi da rubutu sun yi ittifaki muttafiq shine hadisi muttafiq wa didduhu kishiyansa kuma fi ma zakarna cikin abin da muka ambata al-muftarik shine muftarik mu'talifun hadisi mu'talif kuma muttafiqul khatti faqat wanda sun yi tarayya ne a wajen rubutu wa bidduhu mukhtalifun kishiyansa ko shine mukhtalif fakhshal ghalat yace ka ji tsoron kuskure cakuda abubuwa wato ka guji cakuda abubuwa wato abinda ake nufi da wannan abin in ba ni mutum bai ya kasa ma gane menene kun san rubutu da kuke gani din nan farkon rubutu a tarihi babu digo babu wasali kun san wannan abin ko da digo din nan da ake ba'un a yi digo a ƙasa ya'un digo guda biyu shinun digo guda uku tawun digo guda biyu da fa'un da ƙabun digo a sama ko a ƙasa ina fata an gane kaga a wajen masu karatun warshu na allo faɗigon ta ƙasa yake ƙafin kuma digo guda ɗaya a sama waɗannan masu hafsu kuma digon fana sama ƙwaya ɗaya na ƙafin kuma ƙwaya biyu to duk wannan ɗige-ɗigen da sadun da zadun wannan da digo wannan babu digo dalun da zalun wannan da digo da ra'un da duk wannan a da babu su da ra'un da zai yi duk kawai haka ne da shinin da sinin duk haka ne kawai da sadun da zadun babu digo da ba'un da ya'un ba za ka gane bambancin su ba kwarai da gaske ka san da ne aka yi basira alaji da ne aka yi basira ba ma zo wasali ba tukunna duka babu shi digo ma babu balle wasali aron yana zara ido ya je na sabon hadisi yau duka wannan babu su da abbas da ayyash da ainun ne da dan alama da alifin da sinu babu digon ba'un da ya'un babu digon shinu ya za gane wannan abbas wannan ayyash dole sai an karanta ma kaga in ka gansa a rubuce ba za ka iya ganewa ba to to wannan ainihin a ɗigo ɗinnan da ake na na rubutu haka sahabbai suka rayu so kare babu shi haka suka karanta ƙwar'ani babu wani bambanci kasan an yi mazaje ko washamsu babu wannan digon shino din da hayyatun na maciji da habbatun duka babu digo na kwaya ha'un ne da dan alama da kuma zero ba za ka san ta'un ne ko ha'un ba ne wannan nan ba za ka san ba'un ne ko ya'un ba wannan takuri ne ko hakuri ne ba za ka gane ba shi yasa wani zai karanta habbatun sauda da'un likulli dawa'un likulli da'in habbatun sauda'un shi sai karanta shi hayyatun sauda'un kaga habbatun sauda shine man habbatun sauda da muka sani shi sai karanta shi da hayyatun sauda bakar macijiya dawa'un li kulli da magani ne na kowane ciwo je samu bakin maciji ciwo zai sha magani ya mutu ina fita an gane tundun rubutun iri ɗaya ne to shi ne malamai suna kawo wannan misalin babin mutum ya zama malami da kanshi kenan da ya ji wurin malamai sai a kai wannan habbatun ake nufi shi sai ya zama malamin kanshi dalilin ajalin shi a kanshi malamai suke ba da wannan misalin kar ka taɓa yadda ka zama malamin kanka shi yasa mutanen mu yan dariƙa suke cewa malla shekha lahu fa shaydanu shekhahu wanda ba shi da shehu shaydan ne shehun shi amma su abin da suke nufi daban ne yawwa amma da mun yadda wanda ba shi da malami shaydan ne malami shi amma ba shehu irin wanda su suke nufi ba ina fata an gane to wanda ya fara kawo harkan digo din nan digo a rubutu shine ahmad bin khalil al-farahidi Ahmad bin Khalil sunan shi Abu Abdurrahman al-khalil so da al-khalil bin ahmad ba ahmad al-khalil bin ahmad ba ahmad bin khalil ba khalil bin ahmad bin amr bin tamim al-farahidi al-asdi al-basri kuma abu abdurrahman khalil bin ahmad a sunan kwamfili za a kawo ko ya gwanda ku rubuta gaba daya abu abu abdurrahman yawa khalil bin ahmad bin amr bin tamim alfarahidi farahidi din alifin da fa'un da ra'un da alif sai ha ha babba gaban shi da ya'un da dalun sai kuma ya'un ya'ara farahidi e alfarahidi e bin tamim alfarahidi bin tamim alfarahidi al'azdi azdi mai za zaira za ba za ba azdi gaban dalon ne akwai yawon azdiyu sai kuma albasari an haife shi hijira tana da shekara 100 daidai ya albasari mutumin basra ya imamu malik ya girme shi da shekara bakwai kaga yana cikin tabi'u tabi'i ne kenan eh abu abdurrahman khalil bin ahmad bin amr amr eh bin tamim eh alfarahidi eh alifun lamu fa'un ra'un gaban ra'un ne akwai alif fara sannan hidi da ha babba da ya da dal da kuma ya ya ara al'azdi albasari an haife shi hijira tana da shekara 100 ya rasu hijira tana da shekara 170 wasu suka ce 173 ko ya yi shekara 70 a duniya ko 73 shekarar meladiya kuma 718 718 shekarar miladiya aka haife shi ya rasu 786 amma hijira kuma shekara 170 ko da 73 bisa saɓanin shekarar rasuwan shi wasu sun ce shekarar 73 sun ce 70 daidai to wannan shi ya fara ɗigo a harkar rubutu yana daga cikin shi kuma albarkan da ya zo duniya da shi shi ya bambanta ya'un da ba'un shinun da sinun sadin da zadin dushe dal da zal dushe ka wannan abu kaga wannan ba za a manta da shi ba ko alfarahidi khalil bin ahmad alfarahidi abin da ya shahara da shi kenan mana ba da cikakken sunan shi ne duk da kace khalil bin ahmad alfarahidi kowa san shi ne amma na kawo jerin anihin nasaban shi khalil bin ahmad bin amr bin tamim alfarahidi al-asdi al-basri to sai mu koma kan wannan hadisin na sai mu koma kan wannan hadisin to abin da ya sa suka wannan za ka iya samun an zo an rubuta abbas da ayyash ya za ka bambanta su dole sai amma bayani to akwai shine suka ce muk a na farko shine muttafiqul labdan wa khattan muttafiq duk wanda da lafazin shi da rubutun shi ya zamo iri ɗaya ne to muttafiq shi suke kira da muttafiq tun a lokacin babu digo wa diddihu fi ma zakarna al-muftariq to suka ce da wannan kaɗai ne za ka iya bambanta sunayen ainihin mutane kamar muhammad bin abdullah muhammad bin abdullah akwai su da yawa muhammad bin abubakar bin ayyash abubakar bin ayyash to in an rubuta ya za ka iya bambanta su don labzan wa khattan duk abu guda ɗaya ne ko da ɗigo ɗin ko babu ɗigo to za ka iya bambanta su ne kila in an faɗi sunan kaka wani ma sunan kakan duka ɗaya ne to sai dai a jingina sunan gari ko kuma nasaban kabilan mutum a ce wannan ko almaki wannan albasari wannan alkaza ya ka samu da sunan shi da sunan baban da sunan kakan duk iri ɗaya ne da nauni malami kamar umar ibn al-khattab har guda uku ake da su shi yasa ake bambanta sai a ce umar ibn al-khattab as-sahabi shi da wannan ake bambanta shi shi kadai ne a cikin sahabbai amma ilimin hadisi ana lissafa wa hadisi to shi ma malamin hadisi ne to shi ya rawaito daga annabi tabi'i ya karbo to shi yasa akwai Umar bin Al-Khattab as-sahabi akwai Umar bin Al-Khattab al-Basri to da wannan kaga karshen suke bambantawa shi da muttafiqul labda wa khaddad din da suke nufi muttafiq kaga komai iri ɗaya ne to sai wanda kuma yake a mu'talifun muttafiqul khatt faqat shi kuma mu'talif a rubutu ne suke iri ɗaya kadai amma a wurin lafazi ba ɗaya bane shine kamar Abbas da Ayyash don a lokacin babu digo kun fahimta ko shi yasa ya kawo shi anan dan yana cikin littattafan hadisi amma yanzu ba a bukatan wannan abu don akwai digo Abbas da Ayyash ba abu ɗaya bane ba na al-mukhtalif gaskiya ne abinda malamai masu sharhin wannan baitin suka ce suka ce wannan ya kawo shi ne kawai a matsayin cikon baiti suka ce abin da ake magana a kai shine abin nan na farko suka ce dudduhu fi ma zakaral muftarik suka ce babu shi kawai baiti ne eh ku rike wannan abin da kyau babu wani muftarik a wajen malaman hadisi suka ce kawai ya kawo shi ne dan baitin ya cika duk abu guda ɗaya ne haka mutalifin muttafiqul khatt faqar wa didduhu mukhtalifun fakhshal galal shi ma suka ce abu guda ɗaya ne kawai wanda yake labdan wa khatt labzan da bambanci amma rubutu iri ɗaya shine muttafiqul khatti sun yi ittifaki a wurin rubutu fakar kadai shine mu'talif shine na ba misali da waye da ayyash da kuma abbas na'am ina kun fahimci wannan zamu yi ci gaba ko dama shi matsala ne kawai na wajen harkar malaman rubutu ba yana alaka ne da wani ilimin hadisi na da'ifi ko sahihi ba wal munkar to zamu koma cikin asalin ilimin hadisi wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkar hadisi munkar sai suka ce al fardu bihi rawin gada rawin guda ɗaya tak gada sai ya kasance alfardu bihi ya yi tafarrudi da shi ya kaɗaita da shi za ka yi gaba ne ka dawo baya a wurin fassara ɗin wal munkar hadisi munkari rawin rawi guda ɗaya tak gada ya kasance mun ce gada kana wa kawato ne ko ya kasance alfardu bihi ya yi tafarrudi da shi ya kaɗaita shi kaɗai ya roto hadisin amma me yasa zama munkari sai ce ta'adiluhu la yahmilu tafarruda adalan shi bai isa dauki tafarrudi ba shi shi ba sika bane ba da'ifi ne jiddan da bai isa tafarrudi da hadisi ba ya hadisi ya zama munkarul hadis shi ya mafi karfin da'ifi shine da'ifin jiddan kenan an gane ko shine hadisi da an ce haza hadisun munkar sai suka ce yuqabiluhu al-ma'ruf yan ce hadha hadithun ma'rufun duk inda ka sun ce huwa al-ma'ruf to yana da kishiya kishiyan shine munkar da sun ce hadha hadithun munkar yana da kishiya kishiyan shine ma'ruf kamar da shaz kishiyan shi mahfuz mahfuz kishiyan shi shaz to hadisi munkari shine yake da kishiya ma'ruf to wal munkaru hadisi munkar suka ce alfardu bihi rawin gada rawi ɗaya tak ya tafarrudi da shi amma ta'adiluhu la ya hamilu tafarruda ta'adilin shi bai isa ya tafarrudi da hadisi ba to hadisi wanda yake ainihin a hadisi munkar a samu suka ya roito hadisi sai a samu wani da ifi ya saba mishi to wannan ba shazi ba ne ba wannan munkar ne shazi shine suka ya saba wa suka sai dai ɗayan ya fi shi an gane ko amma munkar da ifi ne ya saba wa suka ta ce wannan da ifin hadisin shi munkarul hadis kishiyan shi ma'aruf shazi kuma kishiyan shi mahfuz abun kiyayewa ma'aruf kuma kaga sananne kenan ko akwai hadisi misali munkar da zan ba mu misali da hadisi wanda yake a ma'aruf imamu muslim ya roto hadisi ce ya tsaullahu samawati yawmal qiyama ran tashin kiyama wannan saman Allah zai nadi ta gaba daya da muke gani tace thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna sannan Allah zai ainihin rike saman gaba dayanta da ainihin hannun shi na dama ahlus sunna haka suke fassarawa ba wanda ya sai ma'anan sai Allah shi Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir karka tina hannun daman ka ka dauka shi ma haka ne haka annabi ya faɗa haka za mu fassara ya abun yake ba wanda ya sani shi na abin da imamu malik ya ce walkaifiyatu majhul wasu alu anhu bid'a to ya hannun allah yake ba wanda ya sani sai allah ne tambaya kuma ka ce ya hannun yake wannan kuma bid'a ne haramun ne ina fata an gane allah yana ji yana gani ya jin shi yake da ganin shi ba wanda ya sani sai shi saboda ba wanda ya taba ganin shi duk abin da za ka ci na allah ne halice shi kun gane abin yawwa to shi yasa ba za ka taba tuni waya Allah yake ba tunanin ya yake din ma in ka fara ka ce uzu billahi minash shaitanir rajim shaitan ne yake so ya kafurtar da kai to Allah zai nade wannan saman ya rike da hannun daman shi sun mai kulu sai ya ce ainal malik ina sarki mai ji da kanshi ina sarakunan duniya masu takalmin karfi masu taka kowa masu kwace filaye ainal jabbaruna ina jababira masu ji da kansu kenan suna jababira azzalumai irin su benjamin netanyahu ainal jababira irin su donald trump ina jababira suke misali irin su macron duka dai waɗannan matsiyatan da namu na cikin gida duka ainal mutakabbiruna ina mutakabbirai masu girman kai masu rena kowa da ka zama gwamna a ce duk gari ka rena kowa an san uwarka da ubanka na aka haife ka yanzu kai ka rena kowa akan shekara takwas ina fata an gane mutakabbiruna kenan to Allah zai ce anil mutakabbiruna thumma yatawil arda bi shimalihi sannan kasar nan kuma gaba daya Allah na ce da ainihin hannun hagun shi saman ya rike da dama kasa da hagu thumma yaqulu anal malik sai Allah ce anal malik wato ni ne mai mulki liman mulkul yau lillahi alwahidul qahar an ce sai an shekara arba'in ba wanda zai daga kanshi da ya ce ainal malik ainal jababira ainal mutakabbiruna kowa zai in dai kai mai mulki ne zaka san koyar da kai in ka san kana cikin jababira azzalumai a duniya kana cikin masu girman kai kowa zai sun koyar da kai sai an shekara arba'in ba wanda daga kanshi Allah kun bai magana ba sai ce anal malik liman mulkul yau ya ce lillahi alwahid alqahar to wannan hadisin yanda ya zo dinnan a haka to sai aka samu wata ruwaya ita wannan hadisin ruwayan abdullahi bin umar sai aka samu wata ruwaya kuma daga abdullahi bin umar amma ta wajen wani sanadi daban sai ce ya akhudhu allahu as-samawati وأرضيه بيديه فيقول أنا الله cewa Allah zai rike wannan samman da ƙasan gaba ɗaya biye dai da hannayen shi fa ya ƙulu sai ce an Allahu ni ne Allah wa ya ƙabidu a sabi'ahu wa ya sutuha to gaban da nake so ne magana a kai shine suka ce wancan hadisin ne zo da lafazin yamin da shimal hadisi ne munkar duk lafazin hadisai da aka samu kaf idan a ce yaminu rahman wakilta ya dai yaminu babu wanda taɓa zuwa da lafazin shimal a siffan ubangiji isa wannan hadisi ne munkar hadisin da ya inganta ya ce biya daihi ina fata an gane annabi kuma ya ce ran tashin kiyama al-muqsituna inda Allahi alama na birin min nurin ya ce an yaminin rahman masu adalci ran tashin kiyama waɗanda suka yi adalci game da shugabanci da aka basu kowane irin shugabanci sai ce za a ajiye su ne a gefen daman ubangiji akan wani mimbari na haske sai annabi ce wakilta ya dai yaminu shi Allah ba shi da hagu ba shi da dama ko ina ɗin shi dama ne to akan wannan suka ce wannan lafazin shimalu hudin nan hadisi ne munkar saboda da'ifi ne ya saba wa sika a ruwayan sika ya ce ne ya dai kun fahimta da kyau wannan da shine hadisi munkar a takaice kenan mu je gaba matrukuhu mawahidun bihin farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karad yace matruku hadisi mataruk in an ce matarukul hadis in kana karatu a littattafan hadisi za ka ce hadha hadisun mataruk ko kuma a ce wani a faɗi wani mutum sai a ce matarukul hadis shi din kanshi mataruk ne ba a karban hadisin shi to menene ma'anan matarukul hadis yace ma wahidu ma wahidun bihin farad ai ma wahidun in fara da bihi abinda mutum ɗaya kaɗaita da shi amma wa ajima uli da'fihi malaman hadisi sun yi ijima'i cewa shi da ifi ne nan ijima'i su kai shi kasancewan shi da ifi ya fi na wancan na farkon kun gane bambancin yauwa shi wancan munkar da ifi ne amma wannan na gaba ajiba uli da'fihi ijima'i ne da malaman farko da na ƙarshe kaf sun yi ijima'i kan raunin nashi a shaddu rauni sai suka ce fahuwa karad wannan hadisin daidai yake da man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun shine ma'ana fahuwa karad kun fahimci kalma shine yadda malaman hadisi kaman wato shi karan kanshi bid'a ne fahuwa raddun shine fahuwa karaddu kun gane fasara to in an ce hadisi wannan hadisi ne mataruk to hadisin da wanda ya saba wa sikaɗin shi shugaba ne ma wajen rauni manya da yara da ƙanana duk da 'yan da da na yanzu kowa ya da shi da ifi ne kuma ya kaɗai ta shi kaɗai da wannan ruwa ya ce wannan fahuwa karat sai abu na ƙarshe walkadibu walkadibu al-mukhtala'ul masnu'u 'ala an-nabi fa dhalika al-mawdu'u malace walkadibu al-mukhtala'ul mawdu'u masnu'u sorry masnu'u والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع إن أكتش وانا حديثي موضوعي hadisin maudu to suka ce wal kadhibu ƙarya al mukhtalaqu wanda aka kirkiro shi na cikin suratul safi kafirai suka ce in hadha illa ikhtilaq wannan ba wani abu bane qur'anin nan face kirkiro shi kawai shine al mukhtalaq abin da aka kirkiro al masnu'u wanda aka kera shi daga sana'a ne yasna'u sana'atan shine al masnu'u wanda aka kera shi alan nabi wa annabi ba shi ya faɗa ba wani ne kawai ya tsara ya kero shi ya gyara shi ya faɗa wa mutane suka ce fazalikal maudu'u wannan shi ne hadisi maudu'i hadisin ƙarya kenan shi ne an nace hadisul maudu'u me ma'anan shi a wurin malaman hadisi shi ne hadisin ƙarya kawai shi ne fasarar shi fazalika to wannan hadisin al-maudu shine al-maudu والكذب المختلع المصنوع على النبي فذلك الموضوع كركتي على النبي بيتين زي كري على النبي haka ake karanta shi فذلك الموضوع da ka ce على النبي to ka kare baitin kenan idan ka ce على النبي wannan shaddan da kasaran ba sa aiki a wajen karantawa fadhalikal maudu to wancan hadisin shine hadisi maudu'i wannan shine baiti na ƙarshe game da abin da shafi ilimin hadisi kafin cikon maganar da malamin zai yi to hadisi maudu'i malamai sun ce me yasa ake kirkiro hadisi maudu'i hadisi maudu'i ana kirkiro shi saboda dalilai da yawa abu na farko akwai saboda ba wa mazhaba kariya za ka same su a littattafan shi a yawa a kirkiro hadisin karya a ce daga sayid na aliyu ko daga nana fatima wanda ita fatima ba a mai ruwaya a wurinta ba saboda annabi ya rasu da shekara da wata shida ta rasu ba a fara ruwaya ba a lokaci shi yasa da wani ya ce maka ga hadisi na na fatima ka ce a ina ka samu a kabarinta ina fata kun gane sannan kuma da annabi ya rasu ita ta yi takalli ne ba ta shiga mutane ba ta fita ko ina to ta ina za a karbi hadisinta babu mijinta ‘ya'yanta Hassan da Husaini da kannansu su kaɗai kamata su yi ruwaya a gunta ba wani shehin shi a wanda ba mahaifin shi ba lokaci to tsakaninta da annabi gaba ɗaya wata shida ne sannan kuma da ya rasu ta tare a gida ba ta fita to akan haka sai su yi ta kirkiro hadisan ƙarya ko falalan ahalul baiti falalan kaza falalan kaza akwai shi a wurin sufayi za a gansu a cikin littattafai da yawa na tasawuf duk kuma hadisan ƙarya ne a kawo wani falalan abu yanzu kaman ga kwanaki da za mu shiga na goman zulhijja ka ji an ce wanda ya azumin ranar farko yana da lada azumin shekara saba'in wani hauka ne wannan abu ya fi ramadan kenan ina fata an gane duk hadisan ƙarya ne waɗannan yin azumi cikin zulhijja akwai lada amma ladan azumin shekara saba'in wannan ƙarya ne ko kuma a ce za a baka ladan sahabbai dubu wallahi ko imamu malik ba za a baka ladan shi ba ba ma sahabi ba wasu habban mahaddubu duk waɗannan tatsuniya ne kan wanda ya kiyamun leli zai samu ladan kiyamun leli shekara saba'in to ire-iren waɗannan hadisan gaba ɗaya tatsuniya ne sannan akwai hadisan da ake ƙirƙirowa kuma dangane da masu mulki a faranta musu rai a kawo hadisi na biyayya ga shugabanni akwai malaman da suka ƙirƙiro hadisai don su nuna a bi shugabanni saboda su suna da kusanci da shugabanni ko su kawo hadisan kar a yi shugabanni ta waye duk sarakuna da dadu an yi wannan abu sai ta kirkiro hadisai ana kuma kirkiro hadisai wanda ya shahara da irin wannan akwai wanda ake ce shi nuhul jami ku rubuta sunan shi nuhu nuhu nuh ibnu abi maryam al-marwazi nuhu بن أبي مريم المروزي المروزي yana cikin wannan suka shahara da irin wannan ƙarya kuma yana cikin tabi'u tabi'i na fa ba wai ɗan nan kurkusa ba ne ba ya yi riwaya daga ikirma daga ibn abbas نعم المروزي إيه مروزي يو دزا نوح بن أبي مريم المروزي abin da aka fi kiran shi da shi nuhul jami na ba ku cikakken sunan shi ne nuhul jami aljami'u nuhun masallaci da tsaban ibadar shi wani ce kai to shi wannan hadisan da ya ta kirkirowa shine hadisai akan falalan qur'ani na alaramomi ya ta kirkiro hadisan falalan qur'ani nuhul jami nuhu bin abi maryam almarwazi ya ta kawo hadisan falalan qur'ani falalan aka tambaye shi wai kai nuhu waɗannan hadisan naka ga manya manyan malaman hadisi su malik su shu'uba su wane ne ba mu ji suna kawo hadisi ga manya manyan ɗaliban su ikirama ba mu ji suna kawo hadisan nan daga ikirma daga ibn abbas ba min aina laka min hazil ahadis yace gaskiya hadisan nan kirkiro su yake aka ce saboda me wai ya ga mutane ne wai sun raja'a wajen karanta littattafan fikihun abu hanifa sun bar qur'ani wasu yake su dawo da su kan qur'ani an koma ilimin fikihu an bar qur'ani wasu yace sai ne ta kirkiro hadisan kara hisbatan wajen neman lada a wurin Allah wa Allah ba shi lada ya dawo da mutane kan ƙur'ani bi ma'ana a kula da karanta ƙur'ani to dan Allah duk hadisan falalan ƙur'ani ba su ishe shi ba ga su Abu Khari da Muslim da littattafai da yawa na falalan ƙur'ani da ahlul ƙur'ani to a takaice dai a ire-iren waɗannan malamai suna da dawa'il wada dawa'i alwada dalilan da ke sa kirkiro hadisan ƙarya ina ga sun kai guda shida zuwa takwas to daga cikinsu shine abin da na faɗa akwai ƙoƙarin kare mazhaba in shi'a na yi sufaye suna yi akwai neman shiga wurin masu mulki akwai kuma na neman abin duniya ma ta kirkiro wani abu kawai don yi suna ce ba wanda ya san wannan hadisin falalan shi mutane su yi ta son zuwa gun wa'azin shi ya ta gaya musu falala kuma duk ƙarya ne kaga ya samu ɗaukaka kenan akwai wanda suke saboda wannan to wannan shine a gaba na ƙarshe hadisin ƙarya shi ya kawo shi a ƙarshe wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala an-nabi fa zalika al-mawdu'u sai ce wa qad atat haƙiƙa sun zo waɗannan baitoci karka ce ta zo domin kalman a dukkanin damirin ta'anisi yakan zo in ana so a yi jam'i jam'i na gairul uqala kun gane ko duk jam'in na abin da ba masu hankali ba ne ba to in za ka yi jam'in shi ka yi amfani da lafazin mace sai ka ce ja'at to ko da ba mace bace to jam'in wasu ababe za ka yi ba masu hankali ba shi yasa suke kaman albusari a cikin alburra ke cewa ja'at li da'awatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami kaga al-ashjar jam'i na ashajaratu bishiyoyi to sai ce ja'at bishiyoyi sun zo kar ka ce bishiyoyi ta zo duk jam'in abin da ba mai hankali ba kamar gidaje motoci bishiyoyi duwatsu in za ka yi jam'in su to lamirin mace za ka yi amfani da shi a larabci kun fanci wani abin da kyau ko da na haul wadi na uku ka karanta wanda yake da na haul wadi ya je duba na uku babin farko al-mubtada wal khabaru za ka ga ya kawo wannan abu wanda yake da shaje gida ya duba eh wata tsabuquhuma za ka fahimci abun sosai insha Allah in ka karanta amsal da yake kawo wannan ka karanta albahath za ka fahimci wannan maganan da ne yanda ake jam'in ababai na garin ukala na hawlwadi na uku insha Allah to kaga ai baitocin nan kaga ba mutane bane sai ce waqal atat ba sai ba zai ce ba waqal atau in ya ce atau ya zama mutane ne don wawun ɗin fa'il ne na al'ukala kuma yawwa wa ƙad a tarkal jauharil makanuni haƙiƙa baitocin nan sun zo kal jauhari saboda tsabar kyawunsu kai ka ce lu'ulu'u ne shine aljauhar lu'ulu'u wanda ake samu a cikin ruwa cikin teku al-makanun wanda yake tsararre a cikin wannan kwafsan nashi don lulu a cikin wani abu yake inda ka sake ka samu kwai a dafa a bare a cirin to haka shi ma lulu a cikin wani abu yake an gane yadda ake bare gyada to haka ta ga abun cikin ake so ba bawon ba haka lulu shi ma yake yana cikin wani abu ne to almakanun wanda yake tsararre a cikin gidan shi to shi yasa ake cewa in ji mai baiti ya ce shi qur'ani yana da kyawu in an rera shi yana da kyau ko ba a rera shi ba ya ce kamar lu'ulu'u ne a lokacin da aka fidda shi a cikin konson shi aka jera shi yana da kyau in ma ba cire ba yana da kyau shi ne aljauhar ya ce wa durru faddurru ya da husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazimi to yace wa kada tarkal jawharil makanun kamar lu'lu'u da ke cikin kwafsan shi sammaituha manzumatal baiquni eh na ambace su da suna kaga ce sammaituha ba zai ce ba sammaituhum ya zama mazaje sammaituhunna ya zama jam'in mata sammaituha jam'in abinda ba masu hankali ba na ambace waɗannan baitocin manzumatal baiquni da sunan manzumatal baiquni kaga manzumata albaiƙuni sai jingina abin zuwa ga ainihin sunan shi ya ce fauƙas salasi na biyar ba'in atat a samu hatan summa bi khairin kutimat fauƙas salasi na biyar ba'in ya ce sun zo fauka salasina bi arba'in me ma'anan fauka anan wurin ɗoriya akan talatin da hudu to ina sauran suke in dai an ce ɗoriya akan talatin da hudu dole ya wuce kenan kun fanci abin da nake nufi to ina sauran sai suka ce faukan nan yana nufin ala ala salasina wa arba'in atad wato na kawo su jeri akan daidai talatin da hudu faukan bi ma'ana ala ne ba fauka na wucewa ba na ɗora su akan baitoci talatin da hudu ai fauka salasina bi arba'in atad sun zo fauka salasina bi arba'in akan tsari har talatin da hudu kun gane fasara a samu ha kashe-kashenta a kashe-kashensu haka suka zo sun bi khairin hutimat sannan hutimat sun cika bi khairin da alkhairi haka ne ko ba haka ba yawwa sun cika da alkhairi insha Allah ko e hutimat abdurrahman ko ka iya nan da shi da ko kawo shi nan za ka iya malam da kawo shi na wajen sun ma bi khairin hutimat sannan hutimat sun cika bi khairin da alkhairi walhamdulillahi fi bada'in wa fi khatami in ji mai alburda ko dama wasu malamin suka gama baiti suna faɗan a yawan baitocin da suka yi jamin albusari da ya gama baiti yake cewa sai ce sittina ma'ami'atin farrij biha karbana ya wasi alkarami ya ce sun zo baiti baiti har guda 160 kuma so yake ka haddace su gaba daya ba wannan mai 34 ba sittina ma'ami'atin farrij biha karbana ya wasi alkarami to alhamdulillah fi bada'in wa fi khatami muna farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma rufewa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin sanya albarka cikin abin da muka karanta na daidai ya ainihin gafarta mana a wurin da aka yi ainihin kuskure wannan shine karshen wannan kaset da wannan majalisi na wa akhiru da'awana anil wa akhiru da'awana anil hamda kullihi inji mai baiti ko yawwa lirabbin karimin ƙadirin wa mubashiri ina ga za mu tsaye nan kafin a yi tambaya ko? minti nawa ne minti bakwai? na'am ai kuma to suna da lokacin ya tafi ne yanzu minti bakwai muke da su ba za mu karanta sa minti bakwai ba inda ke gani na? ok na gane oto bari mu yi shi kawai daban ba a cikin wannan yawai na nufin a yi shi daban kasadin shi daban ewa muna nufin an yi shi kadai zai zama iya shi kadai ko da za ka yi ta repeating iya wannan mintuna ne ka gane ma'anar maganarsu ok أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدا وكل واحد أتى وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم شذ أو يعل يرويه عدل دابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن مس وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقتي والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعدله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت sai ku gyaggyara wasalin nan ku kula da yadda nake karanta da yadda aka rubuta akwai yadda suke kawo tanwini amma a wajen baiti ba a bukatun tanwini za ga akwai su da yawa na'am kasa da ya cika insha Allah akwai mai tambaya mala ya ce saura minti biyu na'am hadisi ali da nazir ƙarin bayani akan shi hadisi ainihin ali shine wanda rijalu sanadin shi ba su da yawa kama a ce bukhari ya roito tsakanin shi da annabi mutum uku ne kawai daga wane daga wane abu horera kala rasulullahi hadisi nazil kenan ko da ma mutum hudu amma aka samu hadisi ali shukuran ali daga ɗaukaka ne al'ala al'uluwu ne in aka samu hadisi mai mutum hudu ga mai mutum biyu mai mutum bin shine ali mai hudu shine nazir ke sa akan samu ali da yawa cikin muwadda malik mafi yawa ma duka ali ne hadisi nazili kuma mai mutane da yawa kaga haddasa na wajen mutum shida bakwai wani hadisi ne nazil da mutane tsakaninsu da annabi akwai naji wani ya ji har wajen mutum biyar shida bakwai kaga kuskuren zai fi karanci in ya zama mutum kaɗan ne amma lokacin da labari ya ta tafiya to kuskure zai fi saurin shiga an gane ko wannan shine bambancin hadisi ali da hadisi nazil na'am eh wa kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin hadisan nan da zai maka bayani wa haddahu ya zo da ta'arifin shi alhaddu at ta'arif eh da definition din shi na'am hala usman ya ce na'am na'am kila ko bai da yawa sai ya shiga ciki ya ci gaba Mm. Mm. Mm. Eh akwai dalili saboda ita muwatta malik idan ka duba littafin akwai ababe kaman guda biyu zuwa uku a ciki akwai hadisai akwai maganganun magabata akwai fatoyin imam malik ya ce wal'amalu indana mu a ganinmu abu kaza ne ka gane ku littafin hadisi ne littafin fikihu ne a lokaci guda wannan shine kawai dalili amma duk malaman kutubu sittan kaf imam malik na gaba da su dan shi tabi'u tabi'i ne tun na farko ma tukunna wannan darajar ma ya shiga gaban su na biyu kuma duk sun yadda yana gaba da su hatta ilimin hadisi ina fata an gane duk malaman hadisi sun ittifaki ana gaya muku bukhari shi a gunshi ma sanadin da fi kowanne a ce malik na cikin sanadin to abin da yasa ba a kawo waɗa malik cikin kutubu sitta saboda littafin hadisi ne littafin fikihu ne duk malik ya haɗa a wuri ɗaya amma ana sa cikin littattafan hadisi don hadisan sun fi yawa ina fata gane saɓanin ka duba kutubu sitta gaba ɗaya ba za a ga wai ga ra'ayin bukari kan wata fikihu ba ko ra'ayin abu dawud ko ra'ayin wane kawai hadisan za su ta kawowa malaman fikihu kuma da masu sharhi su yi aiki a kai na'am to to idan ana maganar rijalu na hadisi littafi mafi kima a duniya littattafai ne guda uku akwai tahzibu tahzib tahzibu tahzib tahzib ta'un ha'un da kuma zalun sai ya'un da ba'un a haɗe tahzibu sannan kuma at-tahzib abinda ka rubuta a farkon ka ƙara alifin da lamun kawai tahzibu tahzib fi asma'ir rijali na al-imamul mizzi shine ainihin abul hajjaj jalaluddin al-mizzi shine na farko abu na biyu akwai a afwan tahzibul kamal ne kamal shine na almizi tahzibul kamal shine na ainihin abul hajjaj jalaluddin almizi tahzibul kamal eh sai kuma tahzibul tahzib na ibn hajar al-asqalani shine tahzibul tahzib na ibn hajar al-asqalani sai kuma taqribu tahdhib shi ma na ibn hajar al-asqalani wannan littattafan guda uku kusan gaskiya duniyar ilimin hadisi kusan kowa kansu yake komawa tahdhibul kamal al-kamal shine na imamul mizzi shi ya fara yi ibn hajar yazo daga bayan shi yazo yi tahdhibu tahdhib da ya karanta wancan sai ya aiki akan shi sai ya sa masa tahdhibu tahdhib sannan yazo kuma taqribu tahdhib taqaribu tahzib waɗannan littattafan guda biyu inda wajen asma'ur rijali ne su ne ƙarshe ƙarshe ne waɗannan eh na'am ya cika a yanki yawa eh